rawakallawo na ce idan ba karamar ni'ima kenan allah yawa mutum ya zama musulmi wani ce ba karamar ni'ima allah yawa mutum ba kenan ko
ai ni'imar musulunci ita ce ƙarshen ni'ima ai yasa bawa yakan tana ce alhamdulillah ala ni'imatul islam wa kafa biha min ni'imati ta kure kowace irin ni'ima ai mutum da ƙasa aka yi shi in ba musulunci sai ya fi ƙasar ƙasƙanci amma yin idan akwai musulunci sai ya fi mala'ika domin zai kai a izo alfirdausul a'ala to wanda musuluncin kare zai kai wannan amma an babu shi ba inda mutum zai shi sannan shi ke daga ƙadarin kowa masu magana suna cewa da ƙarrafa al'islamu salmana farisa wa ƙarwa da a shirkan nasiba a ba lahabi abu lahab bakware shi ne ba hashi da mahaifin annaba sama da shi uwa ɗaya uba ɗaya amma shirka ta kai shi ƙasa ta ƙasƙantar da shi allah ya ce tabbar ya da abi lahabin wata amma salmana farisa ta ɗaga alƙadarinsa rafa al'islamu salmana farisa wa ƙarwa da a shirkun nasiba a ba lahabi ai musulunci shine karshen abu shine karshen jari in aka fita daga duniya da shi da imani to mutum ya arzikin da ba zai ƙara tsaya ba Allah ya sa mana da wannan arziki in ko ya fita daga duniya ba imani to wannan ya tsaye da ba zai ƙara arziki ba domin zai dawoma a wuta tutur ba zai fita daga cikin ta ba shi yasa malaman musulunci kullum kokarin da suke wa mutane in sun yi littattafai za su rubuta maka adabu ladubba ya za ka iya ma'amala da manzan Allah sallama ya za ka yi ma'amala da Allah subhanahu ta'ala ya za ka yi ma'amala da kai kanka ya za ka yi ma'amala da sauran jama'a in za ka ci abinci sai an kwa maka ladabi ya za ka yi in za ka sha ruwa sai an kwa maka ya za ka yi in za ka ci abinci za ka sa tufa sai an koya maka su ne adabu saboda wannan za su tsaye da kai akan tafarkin dodar ka kasa tambaltamar ko ka zami sannan sai sun rubuta maka babu ridda saboda abin da ya fi komai muhimmanci a gurin ka za ka kiyaye shi fiye da ɗanyen kwai shine imani duk abin da zai bayi mutum ya faɗi wata kalma ta rushe imanin mutum ya ridda ko ya aiwatar da wani aiki ya rushe imanin mutum ya ridda sai an ba shi kariya saboda ya fita daga wannan duniyar da wannan imani wasu yarda da musulunci da sanin kimarsa sai ke jawo haka amma in aka ɗauki musulunci yadda mutumin yau ya ɗauka daman shi mutumin yau da musulunci ai karatu ne da bama guje da karatu karatun bama guje shine musuluncin musulmin yau an san karatun bama guje ko ce masa aka yi bama guje karatu na da waya ce ko ya dama ko ya dama to haka musulunci ma zo ko ya dama kowa a haka ya ɗauke shi ba mai ɗaukansa da wani kima cewa shi ne gatan kowa sai dinga ganin kawai yadda yake rayuwarsa a dukunu ya ci abincinsa ya sha ɗa tufafi yana tafiya yana huci shi ke nan iya abin da zai ɗauka in ya tafi lahira ma haka zai zauna to an shiga rudu akan irin wannan an shiga abin da allah ya faɗa na suratul kafi wannan da ya tunƙaho da kuɗi ya ce wai in ma a zunu sa'a ta ƙa'ima ba na jin ma ƙiyama za ta tashi sai ce kai in mata tashi la in rajutu ila rabbi la ajidanna khayran min hamun qalaba ko a lahira tunda ni mai kuɗi ne ana a lahiran ma ainihin ma mai arziki ne to haka rayuwar duniya ta ɗauka a yau musulunci ba shi da kima kowa ba ruwansa da harshensa yadda zai faɗi kalmar da za ta sa ya ridda ko ya aikata wani aiki zai zama ya ridda ita kuma ridda haɗarinta wato wato ba ba kafirci da Allah ba ce ita raddawa kafirci da Allah wace shi ta kafirci da imani ce imanin da bawa ina Allah kuma shi zo zai kafircewa yana yinsa duk abin da ya kone shekara ta miliyan da sai rushe kam ita kuma hadarin ta kenan wanda da can bai ba da gaskiya ba to shine kafiri madalakan ya kafircewa Allah bai da shi to wanda kuma ya yi imani yadda akwai Allah daya kuma ya zo ya wani abu da ya rusa shi to imanin ya rusa rusa imanin kuma ya rusa duk aikin da ya karkashin sa to shine hadarinsa to mutanen yau ba mai iya harshen sa a yau ba mai kula da aikin da zai yi a yau sai ɗauka babu komai baya shayi baya tsoron rabuwa da wannan imani shi kwa in aka tafi lahira babu shi mutum sai ya yi addu'a turmi hudu sannan za ta kare masa da tsaya sai turmi na ɗaya zai yi zai ce da ubangiji an mata na sanatai ne wa haye ta na sanatai ne fa ta rafa na bi zunubi na fa hal ila khurujin min sabi sai mutum ya yi wannan ubangiji ya ba da ansa zalikun izadu hiya allahu wa da hu kafartum wa yushrak bihi in yushrak bihi tuminu al hukmu lillahi al aliyyil kabir to sannan mutum ya sake komawa da can da farko dai sai sun yi ta kiran zabaniyawa a zo ku taimake mu ku zo ke mu zabaniyawa su buris da su a ƙarshe in zabaniya suka ba su amsar da ba ta yi musu daɗi ba sai ce rabu da su a kama yari yaron wuta shine maluku Allah ce zai wa na da ya maluku ta su ta kira maluku maluku maluku sai shekara dubu sai ce me kuke so sai ce li yaqadi alaina rabbuk so muke ubangijin kai sun ci raukan mutu mutuwa muke roƙo kaji mai rai yana neman mutuwa sai ba su amsa da tafi wannan abun zafi sai ce innakum maki suna haka za ku dawama to sai su rabu da shi sai su kama Allah alhannanul manna to ubangiji ba su wannan ansar awalam na in ya ba su wannan ansa za su ce kuma farji ina na amal salih bai da muna zamu yi aiki na gaske ce awalam na amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nazir ya sake toshe wa sai su sake roƙon ya sake karewa to na ƙarshe sai su ce galabar alaina shi ke watuna ubangiji tsiyan mu ta kai makura in dai tsiya ce ta mu ta babu sauran tsiya daga wanda muke ciki to suna yin wannan ubangiji zai buge wutar ga baki daya sai a yimke ta a liƙe ta babu ta inda za a fita ce so yau za ku ga tsiyar to nan zai ibadi duk ran da Allah ce da abawa bu'udan ya gama tsiya sai ubangiji ce iksa ofi hawala tukallim ku ciki kawai da ƙara magana sai cire harshen ba wanda zai ƙara magana daga raga saboda in ya furta ina jin wahala ma ni'ima ce sai an cire sannan sai an janye jinsa dan kai ya ji maganar ba zabani ya ko ya ji kururuwar dan uwansa dan wuta rahama ce sai an janye wani sai a cire ganin kai ya ga girma ba zabani ya ko ya ga wani dan uwansa dan wuta ana jansa kamar mushe shi ma rahama ce sai ya janye ganin ya janye jin ya janye furcin sannan ya ce haka zai dinga kuma musu bala'i har abada ba zai ji kansu ba wannan imanin shi zai hana wannan wanda mutumin yau bai damu da shi wanda duk wallahi zai da Allah babu wannan sai ya gamu da wannan sai fatan mu Allah ya kiyaye kuma ina gaya wa mutumin yau daga cikin abin da yake jawo mutuwa ba imani akwai zub da ciki ko na halak ko na haram duk wanda zai dauki kaman gabara ko mace ko namiji a samu ciki ya ce zai zubar wallahi in yi rashin sa a sai ya zo mutuwa Allah zai karba imani mutu kafiri har abada ba zai shiga aljanna mu kiyaye kanmu da irin abin da muka dau Allah wasa a yau Allah ya fi gaban a yi masa abin da ake domin haliku kulli shay mahallicin komai aminin min kulli shay'in wa kullu shay'in khaifun min samudu tsawa ya sa aka musu da suka saba masa kowa sai da ya dawo kamar tsohuwar tsamiyar da aka jiga ta kwana sanan tsohuwar tsamiya haka suka zama an ce a cikin mala'ikun mai karaman murya mai siririyar murya ne aka sa musu wasu inda za a saka mai babban murya a gobe kyama sai sun ji tsoron tashi amma ku ji wa'annan duka Allah ya ce yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifati duk gaba ɗayan sai bi suna jin tsoron sa wai shine mu muka raina muke haka an dauke su sai Allah ya mana Allah ya hore mana tsoron Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
cikin karatu malam ya yi bayani dangane da hudda ta cinikayya shi ne ce idan aka hada kudi da mutum ko ya ba da kuɗi a juya to a karam kallawa ya za a yi da ribar tsakaninsa da mai kuɗin da wanda aka ba kuɗin ya juya
assalamu alaikum shi ne mudaraba wannan aiki ko a ce da ta kirada shi ya danganta yarjejeniya kurin ake in a ce yarjejeniya sai yadda aka tsaya sai dai in yarjejeniya ta saba wa shari'a amma ta saba ba ne idan aka ce in aka kulle yarjejeniyar abinda aka samu na riba za a kasa kashi biyu mai uwar kuɗi ya ɗau kashi ɗaya sannan mai juya ya ɗau kashi ɗaya wannan ya yi in suka yadda kowa ya yadda ba a zalunce shi ba shi kenan in kuma aka yi wata walanke ɗuwa ita ma dai haka take a ce to an yadda mai juyawar a ciki zai dinga ci amma bil ma'arufi in aka ce bil ma'arufi shine cin abincin da a yanayin al'ummarka duk wanda ya ga ka ci abinci irin wannan ba zai kalle ka cewa wane ya cika wa kansa ruwa ba ko ba za a ce ka yi wa kanka koro ba ka yi kadaran kada a ciki zai dinga ci to in aka zo rabo sai a ce a kasa riba gida uku kashi ɗaya ta mai juyawa kashi ɗaya ta mai dukiya kashi ɗaya kuma da dukiyar kaga da mai dukiya da dukiya da ta abu abu ɗaya ne kaga kashi biyu ne na mai dukiya kenan da dukiyar da shi da abu nasa ne shi kuma mai juyawa yana da kashi ɗaya to inda ɗaya tasa take fitowa shi kuma cin da yake an yi balansin shi kenan kuma ya tafi daidai amma a ce za a yi a kasa gida uku kashi biyu na mai dukiya kashi ɗaya na mai juya wannan ba za a yadda da shi ba amma in an yi a yarjejeniyar sun yadda ta yi kuma ta zama halak amma a ƙa'idar shari'a an rusa walƙar karramna bani adam wanda su malaman shari'a suka ce ita ake kulawa muddar Allah ya fifita dan adam akan komai to dole in kuka zo lissafin kuɗi sai ka fifita kwakwalwarsa da basirarsa da lokacinsa da kwarewarsa akai sai ka bata kima fiye da kudin to wannan shi ake in kuma asara ta zo sai su raba asara domin annabi alaihi ce algunmu bil gurmi algunmu bil gurmi shikenan in kuma wani tajrifi ba samawi ya zo duke ta halaka to mai juyawar ba zai biya ba kwabo ba zai biya ba sai dai ɗayan biyu in aka samu ya yi ta'addanci a cikin dukiyar ta halaka sai ya biya ko aka samu ya yi sakaci ta salwanta sai ya biya amma in ba ta'addancinsa babu sakacinsa in ta halaka to ba zai biya ba saɓanin yadda ake a yanzu in aka zauna aka shirya yarjejeniya in bala'i ya biyo ta kanta ta tafi to sai abu duk abin da ya mallaka kwace a karya shi to wannan ba tsiri bane a shari'ar musulunci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam na'am da mai kudin da mai abin da to in suka tafi suka mutu gaba ɗaya ka gama mu daraba wuce ai sharka suka yi haɗuwa suka suka haɗin gwiwa suka toka su amma in wancan ne ai dole ɗaya baya cikin wajen juyawar shi yana zaune abinsa wancan ne zai tafi amma in suka tafi suka mutu gaba ɗaya suna da magada suna da magada kuma a musulunci ba a tafiya kara zubai in a ayari ne dole da jama'a za a tafi sannan kuma a musulunci ba a yadda tafiyar mutum ɗaya ba ya tafi shi kaɗai daga wani gari zuwa wani gari ba a yadda da tafiyar mutum biyu ba mutum ɗaya ya tafiya ko mutum biyu duk tafiyar shaidanci daga uku ne abin da isa mai ita ce tafiyar allah kaga yan biyun suka mutu ɗaya zai zai zama yana na zai rubuta zai yi kaza kaza kaza inda ubangiji ayatul guda yana aidiye magana a wannan ka gani yana cewa wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda in babu mai rubuta ko to sai a karɓo ta jingina a zo a yi don an yi irin wannan da shi ake iya gane abin da ake akwai a tamimu ibn ausid dari ya yi sun yi tafiya da waɗansu a ƙarshe dai akwai ɗaya da ibada kayansa aka ajiye ya karɓi wani abu wannan abin in mutum ya bayar ya karɓi rance to shine in an zo gari ko an mutu wancan zai ce na ba shi rancen kaza saboda haka ya bani abu kaza na rike saboda ba abin da za a iya rubutawa to da shi ake yin hukunci to aka yi tafiya aka samu matsala kayayyaki suka tafi ko ba a bayyana su ba suka karanta takardar su ko suka ya ce ai ko wani abu nasa ya suka to wurin annabi alayhi salam shine aka zo aka dinga fama a ƙarshe suka zo suka yi rantsuwa ce ba komai tare da su ba nan ne za ka ga wani irin wani usulubi na ƙura'ani ya to su da au akhara ne ina hafizi ne ya karanta wani ya koma ne makaman da zai istahaqqa ko alaihim al-awliya fa yusimani billahi na'am na'am a karanta sosai ai na'am ya usmani billahi la shahadatuna a hukumin shahadatihi ka gani to haka aka dinga sai waɗannan sun yi waɗannan ko su dawo su ce tasu ita ce tafi ai rikici ne sosai a cikin shari'a ta fito da abubuwa da yawa wani mai shari'a zai zo a gabansa za a dinga wannan muhawara wa'annan su zo su rantsi su gama wa'annan zo su warware ta wa'ancan haka aka yi a wancan zaman to aya tana san tafiya ila mulki ya mutu amin
hannu a ina sa malam dangane da tambaya da magana da aka yi akan yaddar Allah to akwai wani aiki daga cikin aikace-aikace na ibada da mutum zai yi wanda ta hanyar wannan aikin zai ci gaba da neman yadda Allah ko ko addu'a da zai rika yau da gobe da sai sami yaddar Allah
ai in aka ce dar Allah tun da kuka ubangiji san tare da annaba na alaihi salamu abin da yake faɗa kenan ai babu wani abu da wanda babu yaddar Allah a cikin sa ko me ai duniyar gabaki ɗayanta kamar doron ƙasa take in za ka yi tafiya dole sai ka yi taku in ka yi taku misali a ce cikin masallacin nan a je a samo ƙayar ɗakwara a zo a bubbuge duk a ardaddigar da ita na gura ce tafi ba ka isa ka yi tafiya kai tsaye ba sai ka duba inda babu kai na zaka dinga ɗaukar na kafarka to duk abin da yake doron ƙasa abu biyu ne a cikinsa fushin allah ya dar allah kura fushin Allah yaddar Allah to duk abin da za ka furta akwai yaddar Allah a cikin farshen akwai kuma fushin Allah a ciki kai za ka zaɓi ɗaya duk abin da za ka saurara da kunnanka akwai wanda in ka saurara yaddar Allah ce akwai wanda ka saurara fushin Allah kai ne alƙali duk abin da za ka aiwatar da hannunka biyun nan ne a ciki duk abin da ike rayuwa yadda Allah fushin Allah ta kawa shi ne ka zaɓi inda yadda Allah take a komai shi ba wani abu aka ware ba ai kuma ana roƙon Allah tsari a roƙe shi da yadda ta sai tsaye daga fushinsa daga cin addu'ar annabi alaihi salam akwai wannan a'udhu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka ba wani abu da zaka ce shi kadai ake komai kai ai musulunci ruwan zafi ne ba shi da gebe shi yasa Allah ce raditu lakum al-islam dinan duk abin da ka dauka kai shi ka sami yardar Allah muddar da akwai ikhlasi kuma yardar Allah kake so ka samu ina fata wata kila an fahimce ni duba annan Musa Allah sai zance ke da Allah amma haga da ya dinga gudu gudu duk ya riga al'ummar tasa zuwa gurin munajati Allah ce ina ka bar mutane yace ubangiji gaggawa nake so da yaddarka ita ake nema mutum ya zo ana zuwa sallar juma'a ya ki tafiya sai ya bari yaman zai ce gafar Allah wani rakun sannan waye ji ana gaggawa a same da Allah maci ba ruwansa komai ka sani na rayuwa yadda Allah ce a cikinsa in ka bi ba wani keɓantaccen abu ne ka yi saboda Allah kuma ka yi kana sani dama ita ibada abu uku ne sai kana da imani sai kuma ka yi da ikhlasi sai kuma ka yi yadda annabi alaihi salam ya zo da shi to in ka haɗa wannan tun Allah da yadda Allah sai ta shiga ko menene ba wani abu takaitacce da aka wani annabi alaihissalamu cewa yi da sa'ad dan abi waqas radiyallahu suna wasa da dariya da amaryarsa ya dau tsokan nama ya saka mata a baki sai ya samu wani in dai dan Allah eh kowanne sai ya samu ba abu ne mai wata wahala ba wahala tana gurin zukatan matsalar mu uku ce duniya da take murudiya shaidan murudi da kuma zuciyar mu su kenan donan kafi karfin su shikenan ka gama da komai ka gama da komai shine yanzu babban abin da yake damun mu ai ga baki ɗayansa man ganinsa yana cikin suratu yusuf alaihi salam suratu yusuf alaihi salam tana magana ne akan waye mutum mutum tsuransa ta fito da shi abin duk da aka yi dan adam ta fito da shi tsura ta faɗa mana duk wata fitina ta duniya shine ku yi tarayya akan masalaha iri ɗaya ku yi tarayya akan masalaha iri ɗaya to a nan fitinar duniya take a nan ɗan adam zai fito tsuransa tsagwaransa za ka iya gane shi to wannan abu guda ɗayan shi kuma masalahar da za a yi shi kuma ya kasu uku ko ta hanyar auratayya mutum ɗaya na da mace fiye da ɗaya to wannan masalahar tasu shine zuciyar mijin kowace a kanta take hamayya yanzu hasara za ta shiga yanzu makirci yanzu halakarwa za ta shigo a nan to shine tsoron ɗan adam na biyu si tarayya a tsatso ya zama uba ɗaya ne ya haife su kowane su yake samu gidin zama a cikin zuciyar uba to wannan zai haifar da matsala ɗan adam ya zai fito tsoronsa a gane shi shi sa lokacin annabi yusuf alaihissalam ya ce ni ra'aitu ad ashar kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aitu li sajidin sai mahaifin ya ce la taqasusur uyaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubin ga shaytan din zuciyarsa ga kuma ga mutum ga shaytan me ya gano ƴaƴan mutum ɗaya ne suka za su hango wannan zai ɗaukaka sai ce kaka faɗa musu me aka yi kuwa hakan kuma aka yi kaga sun tarayya a tsatso suka ce la yusufu wa akuhu ahabbu ila abina minna wa nanu usbatu amma inna abana lafi dalalin mubin me ya kamata sai suka ce uqtulu yusufa je mu kashe shi kura aw dirahu arda ko a jefar da shi a wani guri ya kalu da wajhu abiku wa takunu min ba'dihi qawman salih in aka kashe shi aka jefar da shi sai aka gina wani tuba aka mulmune aka ajiye sai a ɗauko a miƙa wa Allah shi ke har yau haka ɗan adam yake yi to sun yi tarayya a nan to abu na uku shine a yi tarayya a wata masalaha ta duniya ta samu ko mulki ko sana'a idan aka samu kafinta aka samu mugini to ba za ka samu hasada tsakanin su don ba su tare ya maslaha ba amma da mugini da mugini za ka samu matsala da kafinta da kafinta za ka samu matsala da direban mota direban mota za ka samu matsala saboda sun yi tarayya a maslaha da ɗan sarki da ɗan sarki amma a masarauta ɗaya za su samu nasara amma ɗan sarki da ɗan sarki ba masarauta ɗaya ba za su so juna saboda ba su da tarayya ta maslaha to yi suratu yusuf wani abin kawai take koya mana duk fitinar dan adam tana cikin wayannan uku matan aure yanzu a cikin fitinar suke saboda wannan masalahar ƴaƴan mutum ɗaya a wannan fitinar suke masu kasuwanci da masu sana'a da masu mulki wadda kowa ke son ya hau kujera wannan a wannan suke kowa so yake kauda ɗan uwansa amma da ta gama ta ce kowa ya je yi amma ya sani wallahu galibin ala amrihi duk wanda ya so zai daga sai daga shi sai dai mutum ya gama ya tsaya ta kansa bai komai ba kuma sai Allah ya abin da yake so da kuma ba shi da riba shi to maganinsa mu haɗu mu ba Allah mu yadda shi ke komai mu aje wa'annan abubuwa shi kenan ya isa to shi ne karatun da yake ciki duk kuma sun akwai yadda Allah wa'annan abubuwan su suke hana mu yadda Allah kuma dukkanin su mutuwa ke a basu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu
alhamdulillah Allah ya kai mu rana ita yau Allah ya saka malam da alheri Allah ya biya bukatu na duniya da lahira duk wanda suka halarta da addu'o'insu a wannan makarantar ta mai albarka Allah kowa ya biya mai bukatun sana da heri inda muke haɗuwa nan wurin Allah ka tara mu a darar salamu Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah mun tuba Allah ka yafe mana wanda duk wannan asalin wannan makaranta suka rasu har zuwa yau Allah ji kansu da gafara Allah ya musu afuwa wanda kuma wani larura ta hana su zuwa makaranta da aka dawo Allah ya yaye musu Allah ya sauwaƙe musu masu tafiyanmu kuma wanda suka yi tafiya su ma Allah dawo mana da su lafiya yan kasuwanmu Allah ya sa musu albarka Allah ya sa musu albarka Allah ya sa musu albarka suke taimaka mana wajen tafiyatar da harkar makarantar nan Allah ya saka kowa da alheri akwai wata yanmu da bata da lafiya Allah ka bata lafiya Allah ka bata lafiya Allah ka bata lafiya akwai wata baba ni mai ita ma bata da lafiya Allah ka bata lafiya Allah ka bata lafiya kowa yake da mara lafiya na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ubangiji ya tokari ka faɗa su domin alfarman Muhammadu Rasulullahi abin da yake damu ma a wannan ƙasa tamu Allah ka yi mana maganin Allah kai mana maganinsa Allah mun miƙa lamarinmu wajenka ba mai yi ba wanda zai sa a yi sai kai ubangiji Allah muna roƙonka mun tsaya ƙofar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana kunci da ake fama da shi kowa yake koke-koke Allah ubangiji ya farraje mana Allah ya yassare mana Allah ya farraje mana Allah ya yassare mana Allah ya farraje mana Allah ya yassare mana yaranmu Allah ka shirye mana da su masu shaye-shaye Allah sa su daina duk wanda yake wani mugun ɗabi'a Allah ubangiji ka dawo mana da shi kan hanya ka ɗora shi akan hanya daidai ka nuna mai ƙarya ƙarya ce Allah ka ba shi ikon guje mata domin alfarman Muhammadu Rasulullahi ka nuna mai gaskiya gaskiya ce ka bi shi ka ba shi ikon binta domin alfarman Muhammadu Rasulullahi fatiya da salatul fati